بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 21 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan masallaci da ke wannan unguwa ta raji kwatas a nan cikin garin bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa domin gabatar da darasi ga 'yan uwa mata wanda wannan shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq littafin fadilatu sheikh muhammadu bin salih al-uthaymin Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya inda malam ya kawo mana alamomi da suke nuna cewa mutum yana da kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar mutane malam ya nuna mana cewa na daga cikin kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar mutane shine mutum ya zama yana kyautata mu'amala wajen mu'amalantar abokai da 'yan uwa da makusanta kar ya zama suna kosawa da shi kar ya zama shi ma yana kosawa da su ya dinga kokari wajen shigar da farin ciki a cikin zukatansu gwargwadon abin da ya samu dama matukar wannan dinnan bai saba ma dokar Allah subhanahu wata'ala ba malam kuma ya nuna mana cewa na daga cikin abin da ke tabbatar da mutum na da kyakkyawan ɗabi'a shine a same shi mai kyakkyawan mu'amala tsakanin shi da iyalansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin cikin ku shine wanda ya zama mafi zama mafi alheri ga iyalansa kuma na fi ku zama mafi alkhairi ga iyalaina Allah ta'ala ya samu dace za mu tashi inda malam ya ce kaifiyatu iktisabi makarimil akhlaq yadda mutum zai bi wajen ya samar makansa kyakkyawan ɗabi'a yaya mutum zai bi wasu hanyoyi wasu matakai mutum ya kamata ya kiyaye su in yana so ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a tsakanin shi da mutane malam ya ce zakarna awwalan anna husnal khuluqi yakunu bit-tab'i wa yakunu bit-tadabbu' mun yi bayani a farko a baya cewa kyakkyawan ɗabi'a mutum yakan zama mai kyakkyawan ɗabi'a ta hanyoyi guda biyu ko dai ya zama tuntuni haka Allah ya halicce shi da ɗabi'a mai kyau ko kuma ya zama bayi da ɗabi'a mai kyau ɗin amma shi zai yi ƙoƙari wajen samar ma kansa wannan ɗabi'a ɗin saboda haka duk wanda yake da kyakkyawan ɗabi'a to ɗayan biyu ne wani tuntun tuntuninsa a haka ya zo da kyakkyawan ɗabi'a mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a mai sakin fuska mai murmushi mai dariya wani kuma yadda Allah ya halicce shi ba haka yake ba so shi zai yi kokari ya samar ma kansa wannan kyakkyawan ɗabi'a din wa anna husnal khuluqi bit tab'i akmalu min husnil khuluqi bit tababbur mutumin da ya zama tuntun tuntunin shi dama mai kyakkyawan ɗabi'a ne shi to zai fi cika zai fi kamala sama da wadda shi ne zai yi ƙoƙarin ɗabi'antar da kansa wa zakarna li zalika dalilin malam ya ce muka ambaci dalili akan haka wa huwa ƙaunin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ne faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da ya ce da yake faɗi ma lil ashajji bin abdulkais da yake faɗi ma sahabinsa ashajji abdulkais yake ce da shi akwai wasu ɗabi'u guda biyu da kake da su wanda waɗannan ɗabi'un naka guda biyu Allah yana son su Allah yana ƙaunar waɗannan ɗabi'un naka guda biyu daka ya tambaye shi ya ce wasu ɗabi'u ne wannan sai ce shi ne kunya da kuma kawaici haƙuri kau da kai da kuma kunya kana da waɗannan ɗabi'un Allah kuma yana son waɗannan ɗabi'un yana son masu waɗannan ɗabi'un da aka yi tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shin ni ne na samar ma kaina waɗannan halayen ko kuma Allah ne ya ɗaura ni akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi bal jabalaka alaiha Allah ne ya ɗaura ka akan waɗannan ɗabi'un asalin yadda Allah ya halicce ka haka nan ya halicce ka da waɗannan ɗabi'un waɗanda suke masu kyau wakadhalika haka al'amarin yake li'anna husnal khuluqi bit tab'i la yazilu an la yazulu anil insan domin idan mutum ya zama asali yadda Allah ya halicce shi haka yake da kyakkyawan ɗabi'a to ba za a taɓa samun lokacin da za a ce wannan kyakkyawan ɗabi'an ta gushe daga gare shi ba in har mutum ya zama na cewa tuntun tuntuni yanayin halittarsa Allah ya halicce shi ne shi mutum ne mai kyakkyawan ɗabi'a to ba za a samu lokacin da za a ce babu wannan kyakkyawan ɗabi'a ɗin ba lakin sai dai husnal khuluqi bit tatabbu' qad yafutu al-insana fi na kathira in ya zama kyakkyawan ɗabi'an mutum shine yake ƙoƙarin samar ma kansa to suna iya kubuce masa a lokuta masu yawa wanda tuntuni dama haka Allah ya yi shi akwai kawaici akwai haƙuri akwai murmushi akwai dariya akwai sakin fuska to ba za a taɓa samun lokacin da za a nemo innan ɗabi'un a rasa ba amma wanda shi shi ya yi ƙoƙarin iktisabinsu shi yake ƙoƙarin samar ma kansa wannan ba mamaki yanayinsa yanayi ne na mai turmuƙe fuska mai ɗaura fuska yana so kuma ya sabar ma kansa da sakin fuska da murmushi da dariya za a samu lokacin da zai turmuke fuskan sai ya daure fuskan sai ya tuna fashi yana kokarin zama mai kyakkyawan ɗabi'a gabanin sai ya sake fuska ne li'annahu yahtaju ila mumarasatin wa ila mu'anatin wa ila riyadatin wa mujahada saboda yana buƙatar ya dinga yin practice ya dinga yin rehearsal yana buƙatar ya dinga taimako yana buƙatar ya dinga rainan kansa akan wannan ɗabi'un sai kuma ya ƙara da jihadi da dagewa sai ya shanye wa ila tazakkuri zalika inda hudusi kulli kulli ma yusirul insan da kuma tuna waɗannan abubuwan a duk lokacin da abin da ke ingiza ɗan adam ya faru da shi abin da ke tasiri akan mutum har ya yi wato ya zama mai mummunan mu'amala an cutar da shi ko wani abu makamancin haka to in ya zama dama shi tuntuni mai afuwa ne mai kau da kai ne to ba za a taɓa samun lokacin da afuwan nan za ta gushe ba amma in ya zama shi dama ɗabi'arsa ba afuwa ba ce yanzu shi ne yake ƙoƙarin ya samar ma kansa wannan ɗabi'a ta afuwa ɗin to za a samu lokacin da sai ya ɗau fansa zai gane ina ma da a ce ya yi afuwa ina ma da a ce ya kau da kai wali haza saboda haka ne ma ja a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi faƙala sai ce ya rasulallahi ausini sai ce ya manzon Allah kai mun wasiya ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi la taghdab kar kai fushi farajjada miraran yayi ta maimaitawa cewa ya rasulullahi kai mun wasiya ƙala la taghdab annabi yana ce da shi kar kai fushi wato ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama yi mun wasiya sai annabi ya ce mai kar kai fushi sai ke ganin wannan bata kai a kirata a matsayin wasiya ba ya kamata in za a faɗi wasiya a faɗi wani abu ne babba wanda zuciya ma za ta gane cewa wannan abun fa abu ne mai girma da ka yi dinga maimaitawa ya rasulullah wasiya fa ce kamun shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da shi kar kai fushi kar kai fushi wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa laisa shadidu bisura'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mai karfi ba shine ba mai saurin kai mana mutum mai karfi ba shi bane wanda in an yi fada da shi yake kada mutane wannan ba shine mai karfi ba amma mai karfi na gaskiya shine wanda alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab shine wanda in yayi fushi yake iya mallakan zuciyarsa to wannan shine mai mai karfi kenan amma wanda da an yi masa zai dau fansa ya daga mutun ya buga shi da ƙasa to wannan ba shine mai karfi ba amma mai karfi na gaskiya shine wanda in yayi fushi to yake iya controlling kansa tare da cewa yayi fushi amma yana iya mallakan zuciyarsa ya shanye ya matse ya yi haƙuri ya jure to wannan shine mai ƙarfi ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasura'a ma'anan kalman as-sura'a yace huwa alladhi yasra'u an-nas shine wanda yake cin galaba akan mutane ka humazatin wa lumaza fa humaza alladhi yahmizu an-nas walumaza alladhi yalmizu an-nasa bil uyun alhumaza shine mutumin da yake zunde wanda in mutum ya zo wucewa za a nuna shi da baki wannan shine humaza sannan allumaza shine wanda yake wato yaface kenan ko kyafce shine wanda in wannan ya zo ya zauna wannan ta zo ta zauna sai a kalli juna sai a kyafta ido wannan shine allamzu kenan shine Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza duk wanda yake da wannan ɗabi'an Allah ya ce to azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi a wani wajen kuma Allah yana cewa wala tuti kulli hallafin mahin hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da zalika zanim to wannan wannan shine al-lamzu da kuma al-hamz falaysa shadidu huwa alladhi yasra'u an-nasa wa yaghlabuhum mai karfi ba shi bane wanda yake cin galaba akan mutane innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab shine mai karfi shine wanda yake iya mallakar zuciyarsa a duk lokacin da ya fushi ayyata hakkamu fiha wa yamlikuha fi mawadin al-ghadab fi mawadin al-ghadab yana iya samun control akan zuciyarsa da kuma shanyewa a lokacin da ya yi fushi disan da ya fushi yana iya shanye fushinsa shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa daga cikin siffofin 'yan aljanna waɗanda aka tanadar musu da aljanna akwai daga cikin siffonsu suna zama alkazumin alghaiz in sun yi fushi suna shanyewa suna iya matsa fushi su shanye su nuna kamar bai faru ba Umar bin Khattab radiyallahu an kalifan musulunci yana da baiwa ya aike ta ya zauna ya jira ta ya jira ta har bukatar aikan mata ta ƙare ta wuce sai can sai ga ta nan ta zo tana ganin shi sai ta gan shi da bulala a hannunsa sai ta ce da shi ya amiral muminin Allah ya ce wal kazimin al ghaiz Allah ya ce cikin sifofin yan aljanna suna shanye fushi sai ajiye bulalar sai ce dai amma zo nan sai ta ce da shi Allah kuma ya ce wal afina anin nas Allah ya ce bayan sun shanye fushin kuma suna yin afuwa sai ce to je kina muke afuwa sai ta ce bayan Allah ya ce su yi afuwa kuma ya ce wallahu yuhibbul muhsini yana kuma son masu ihsani daka ya kamata kuma bayan duk abin da kai ka shanya fushi kai afuwa kuma ya kamata ka mun ihsani sai ce to je kina yan taki shikenan amma yanzu kun ga in an aiki yaro ya dan jima kafin ya dawo har an suranta irin karya shi da za a yi kan ya dawo kina nan kina jira Allah ya sa yaran nan da watakila ya je ya samu layi a inda aka aike shi ya wahala da ƙyar ya ture ya tunkuɗe da ƙyar wani an tattake shi a haka ya je so abin da aka aike shi amma yana dawowa sai a karɓa kan a ajiye sai kuma a nemo wayan caji a zuge shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yace na yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima na shekara goma bai taba ce min dan me kai kaza ko dan me baka yi kaza ba yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba aika na ina so in je a raina amma dan in gwada tempon fushinsa sai na ce ba za ni ba saboda in gwada yanayin fushinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran shi ya rarrashe shi ya karba ya je ya zauna ya samu ‘yan uwansa yara suka yi ta wasa tun safi har yamma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya biyo shi ya rike shi sai na karkade masa jikinsa yana ce ji duk yanda ka zo ka zuzzuba ƙasa a jikinka sallallahu alaihi wa wasallama in ga da yanzu ne ai da jikin shi yayi yakuwa Allah ya samu dace saboda haka ana son mutum ya zama mai yawan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa khudhil afwa wa amur bil urf wa a'rid anil jahili wani cikin makusantan Umar dan Khattab yayi bako sai wannan bakon ya nema cewa yana so ya je ya gana da Amirul Mu'minina a matsayin shi na shugaban kasa yana so ya masa korafi kaza da kaza kaza da kaza wannan ya sa ya nema masa appointment suka je suka zauna suna zama sai tashi ya kalle shi ya ce wallahi kai shugaba ne azzalimi mugu macuci ba ka yin hukunci da adalci umar ɗan khattab ya fusata zai kama shi ya ka ce da shi khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili kai afwa kai umarni da mai kyau in mutum ya zo ya maka magana ta jahilci ka kauda kai ba sai ka yi ɗaukan sa ba sai koma ya zauna ya shanye amma kun ga yanzu inda misali gwamna zai zo wucewa a titin nan sai wani daga hannu ya ce ba ma yi in yi wasa ya tafi lahira kenan ya tafi kenan bai kyauta ban ya fito ya bore ma shugaba ya kalle shi ya ce ba ma yi shi ma kuma shugaban bai kasan bai kamata ya zama haka ba tunda muna gani a nan a wancan gwamnatin da ta wuce wani dan wasa ne kawai a tiktok ya dauki hoton matan shugaban kasa ya ce su mama an ci kudin talakawa an yi bulbul in less than 24 hours ya yi sabila less than 24 hours ya yi sabila a daidai lokacin da ake gaya ma jama'a tun a wancan lokacin cewa 'yan ta'adda wai an kasa tirakin din yadda suke a kamo su Allah ya kiyaye Allah ya samu dace wannan kasar tamu akwai dilama a cikinta wanda ya gama zama a wannan kasar kuma ya mutu a hagunce bai tafi aljanna ba ya yi asara Allah ka tsare mu daga wannan asara daka mutum ana so ya zama mai mallakan fushinsa mai mallakan zuciyarsa in yayi fushi malam yace wa mulkul insani nafsuhu inda al-ghadab yu'tabaru min mahasinil akhlaq dan adam ya mallaki zuciyarsa in yayi fushi wannan ana lissafa shi a matsayin kyakkyawan ɗabi'a fa idza ghadiba fa idza ghadibta fala tanfudhi al-ghadaba in kai fushi to karka zantar da fushin nan naka walakin ista'iz billahi minash shaitanir rajim sai dai abinda ake so shine ka nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yayi fushi ya fusata yana ta kumfan baki hankalinsa ya tashi fuskansa ta yi ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sarki wani da ina kusa da shi da na faɗa masa wata kalman da in ya faɗe ta abin da yake ji na fushin nan zai tafi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga mutum da ya ji yayi fushi to sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha kunta qa'iman fajlis lokacin da kaga kayi fushi to idan kana tsaye ne ka zauna wa idha kunta jalisan fattaje idan kana zaune ne to ka kishin gida wa idha zdada bika al-ghadab in har kuma yanzu fushin yana ta karuwa fatawadda to ka je kai alula hatta yazula anka har sai wannan fushin ya gushe ya barka ka je kai alula kuma yin an har aka ce duk mutum ya bi waɗannan matakan har yanzu kuma fushin bai gushe ba to lallai kuma yana cikin matsala yana da matsala wa yastati'u al-insanu iktisaba makarimil akhlaq dan adam yana iya samar ma kansa wa'annan kyakkyawan dabi'u wa zalika an tariqil mumarasati wal mujahadati wat tamrin ta hanyar wato practicing da yin rehazal da koya ma kansa da ba ma kansa aiki fa yakunu al-insanu hasanal khuluqi bi umurin minha bi umurin minha sai mutum ya zama yana da kyakkyawan ɗabi'a ta hanyoyi kamar haka awwalan na farko duk wanda yake so ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a an yanzu rafi kitabillah wa fi sunnati wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yayi dubi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzuru an-nusus ad-dalla ala madhi dhalika al-khuluq al-azim alladhi yuridu an yatakhallaqa bi sai ya kalli a cikin alqur'ani da hadda sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wasu nassoshi ne suka yabi waɗannan ɗabi'un wannan ɗabi'an da yake so ya ɗabi'anta da ita yana so ya ɗabi'anta da ɗabi'ar afuwa kyauta kau da kai sada zumunci to sai ya kalli nassoshin alkur'ani da hadisi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tuntuntuni akan darajoji da falaloli na masu wannan ɗabi'a ne wal mu'minu idza ra'a an-nususa tamdahu shay'an min al-akhlaqi aw al-af'al fa innahu sayaqumu bi yadda mu'mini yake shine in ya ga ga nassoshi ingantattu suna yaban wani aiki ko wata ɗabi'a to baya wata wata sai ya kama wannan aikin abin da yake kenan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ashara ila ila zalika fi qawlihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ishara zuwa ga haka inda yake cewa mathalul jalisi salih wal jalisi su annabi yake cewa misalin mutumin kirki abokin zama na gari da mutumin banza abokin zama na banza ka hamilil miski wa nafikhil kir misalinsu kamar wanda yake dakon turare ne da kuma wanda yake hura ziga-zigi na wuta kamar mutum ne ya je ya samu inda ake sai da turare da kuma inda ake hura wuta irin makera ya ce fa hamilul miski kaga wanda ya dakon turare wanda yake da kwanturare a kan shi in ma an yabi aka ko dai ya sayar maka da turare ka saya daga wajen shi wa in ma an yuhdiyak ko kuma wato ya ɗan shafa maka irin yadda masu tallan turare suke yi idan sun zo ɗan shafa ma mutum to ko dai ɗan shafa maka wa in ma an taji da min huri hatan ra'i hatan ba ko kuma dai ai ko baka saya ba ko bai shafa maka ba ai dai zaka ji kamshi zaka ji kamshi wa nafiqul kir amma kun ga shi mai hura ziga zigin wuta imma an yuhra imma an yahrika thiyabak ko dai ya kona maka kaya wa imma an tajida minhu ra'ihatan khabitha ko kuma ka shawari ɗayan biyu zai faru ko dai da an yi hura da wato da ya hura wutan wutan ta yi tartatsi ta kona ka ko kuma dai ko ba komai za ka shawari za ka shawarin hayaki to yadda kaga an yi misali akan mai dakon turare da mai wato wannan hura ziga-zigi na wuta to haka ake so mutum ya koyar ma kansa kyakkyawan ɗabi'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bawa yakan isa mataki na can kololuwa a gidan aljanna matakin da ba masu kaiwa wannan matakin sai masu yawan kiyamun laili da yawan azumin nafila ba don shi yana kiyamun laili ko yana azumin nafila ba sai dai din yana da kyakkyawan ɗabi'a ɗabi'arsa mai kyau kyakkyawan ɗabi'arsa ita ce za ta ja masa ya samu wannan daraja ya samu wannan falalar saboda haka ya zama mai ɗabi'a mai kyau ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama misali wato abun buga misali kwarai da gaske wajen yin mu'amala mai kyau wajen kyakkyawan ɗabi'a da kyakkyawan mu'amala mafiya yawan waɗanda suka musulunta a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai da zuzurutun ayoyi da hadisai suka musulunta ba a mafiya yawansu sun karbi musulunci ne saboda kyakkyawan ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafiya yawansu abin da ya ja suka musulunta kenan saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kyakkyawan ɗabi'a daka duk wanda yake so ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a to ya koma ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli wannan ɗabi'ar da yake so ya ɗabi'antu da ita sai ya kuma ya kalli nassoshi da hadisai na ƙur'ani da nassoshi na ƙur'ani da hadisi da suka yi bayanin falalan wannan ɗabi'ar in afuwa ce ya dubi yadda Allah ya yabi masu afuwa a cikin alƙur'ani ya dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi masu afuwa a cikin hadisansa da irin sakamako mai gwabi mai kyau da Allah ya tanadar ma mutum mai kyakkyawan ɗabi'a kau da kai da afuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai wani cikin magabata mutum ne attajiri mai arziki ya kasance yana ba da bashin kaya irin wanda masu sari suke zuwa sari kaya a wajensa a karɓa bashi in an sayar a dawo masa da kuɗi so kullum in ya aika yaransa su je su karɓo kuɗi sai ya ce da su duk wanda kuka je kuka same shi yana cikin wani irin yanayi to ku ɗaga masa ƙafa mai yiwuwa mu ma in muka je gaban Allah a wani irin yanayi Allah ya ɗaga mana ƙafa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da wannan mutumin ya mutu sai Allah ya ce wa mala'iku tajawazu an abdi wannan bawan nawa ku kau da kai game da shi ku daga masa kafa kar ma ku tsaya bincikansa ku bar shi kawai ya wuce ku bar shi kawai ya wuce saboda me ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a wa mutane saboda ka irin yadda kai ma mutane to kai ma irin abin da Allah zai maka kenan in ka kyautata ma mutane Allah ya kyautata maka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al'abdu fi auni akhi Allah yana shirye da ya taimaki dan da ya taimaki bawa matukar bawan nan ya shirye taimakon dan uwansa matsawar bawan nan ya shirye taimaki dan uwansa to Allah ya shirya taimaki wannan bawa ɗin amma mu ba mu haka ba ma taimako mu muna kuma neman taimakon Allah in a sama kake to wanda kake ƙasa da shi ka tausaya masa sai Allah ya tausaya maka Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya ma waɗanda suke ƙasa sai wanda yake sama da ku kuma sai ya tausaya muku sai ya tausaya muku shi yasa da yawan wanda suke manya a cikin ƙasar mu mafiya yawan su sun yafe rahaman Allah su ba sa so da gaske ne da yawan su sun yafe rahamar Allah ba sa so saboda ka'idan Allah cewa in kuna so in muku rahama to ku tausaya mana ƙasa da ku to su ko in dai in dai sai sun tausaya mana ƙasa ne Allah zai ji kansu to su wallahi sun yafi su ba sa san rahamar Allah su sun yafi daga duk hanyar da na ƙasa da su ɗin zai ji daɗin samu rahamar Allah toshe ta suke yi toshe ta suke yi su dai su ji daɗi a duniya ba ruwansu da rahamar Allah a lahira a daidai lokacin da ake kwana a asibitoci ba magani makaranti ba kayan karatu ba wajajen zama ba abinci a cikin mutane a daidai wannan lokacin ana tare ana ɗeban tiriliyoyin kuɗi wai ana canza ma shugaban ƙasa jirgin ruwa kayan canza ma shugaban ƙasa jirgin ruwa kai jama'a akwai hisabi a lahira ba ai wannan kwamacalen da ake yi kadai a ƙasar nan ya isa ya nuna ma mutum cewa wallahi bayan wannan rayuwar duniya akwai wata rayuwa ai hankali ma ba zai kama a ce duk wannan abin da ake a ƙasar wai in an gama shi kenan ya tafi a banza kai bai kamata hankali ya kama ba wallahi bai kamata hankali ya kama ba ya kamata lissafin mutum ma kawai ya nuna masa fa bayan wannan rayuwar fa wallahi akwai wata sabuwa akwai wata in an gama wannan za a sake tashi lissafin za a je a sake farko karanto shi tun daga farkon lissafin har zuwa ƙarshe akwai sabon lissafi shi sa wani cikin masu inkarin tashin alkiyama ya yi tafiya ya yi yawon duniya yana tafiya sai ya shiga wani gari sai ga dukan mutanen garin duk inda ya wuce gawawaki ne an karkashe mutanen garin gaba ɗaya maza da mata kawai sai ya tsaya kalli wannan abin ya ce kai yanzu wannan kisan da aka yi musu a kashe gari duka shi kenan an gama wanda aka kashe an kashe a banza wanda ya kashe ya kashe banza ya ce kai hankali bai kamata ya kama wannan lissafin ba ce mai to ai dama mu an gaya maka a musulunci dama bayan an gama wannan rayuwa akwai wata o dama haka yake a musulunci haka yake shikenan sai zama sulan musuluntarsa sai zama sulan musuluntarsa amma ce duk a gama wannan kwama talan kuma ta tafi a banza kenan ai bai ba bai ba to ka'idar Allah ita ce in har kuna son rahamar Allah to dole ku tausaya mu wanda suke ƙasa da ku dole ku tausaya mu wanda suke ƙasa da ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin shugabannin ku sune waɗanda kuke son su suke son ku kuke musu fatan alkhairi suke muku fatan alkhairi mafi sharrin shugabanni sune waɗanda ba kwa son su ba sa son ku kuna tsine musu suna tsine muku mafi sharrin shugabanni ke in ga ya yi sojan ai ya sa yanzu tsakanin talaka da shugaba tsinuwa ne wannan ya sa a yanzu ba yadda za a yi shugaba ya samu freedom ɗin da mu talakawa muke da shi ni yanzu a cikin garin baucin nan mai gwamnan jihar bauchi ya fi ni fawa a cikin garin bauchi amma na fi shi freedom na fi shi yanci a cikin garin baucin nan yanzu duk inda na ga dama a cikin garin bautin nan zan zagaya in taka da kafa na lafiya kalau in shiga in fito kuma bayyana cewa ga nan ni ne wani ba ruwana da kowa amma gwamnan jihar Bauchi wallahi bai sai wannan aikin ba ai wallahi bai isa ba bai isa ba shi yasa sai an zo kafin ya iso sai an turo security nan su zo su yi surveying anguwan su gani me yake faruwa in an dan ga akwai matsala tun daga can za a gaya musu kar ku karaso su juya na a zo a sashi a gaba mota biyar a gaba biyar a baya gashi a tsakiya ba wai izza bace ba fa wallahi ba izza bace tsoro ne Umar bin Khattab da ya kalifanci lokacin da wani sarki ya zo masa daga a daga Faris ya zo gunsa ya shigo cikin garin Madina ya ce ina gidan Amirul Mu'minin aka nuna masa ya kalli gidan yanayin gidan ce tau nan ne gidan Amirul Mu'minin din baka yi kuskure ba ya ce eh nan ne yasa aka duba aka ce Amirul Mu'minin yana nan aka ce a yana ina da zaka shigo gari a hanyar ka ta shigowa gari a cikin daji kaza baka hangi wani a karkashin bishiya yana bacci ba ya ce tabbas na ga wani mutum yana bacci a ƙarƙashin biki ya ce to ai shi ne amirul mumini na ɗinan shi ne amirul mumini nan yana ƙarƙashin bishiya yana bacci daga da ya dawo ya same shi sai ya tada shi daga bacci sai ce masa Allahu akbar sai ya faɗa masa wasu abubuwa guda hudu wanda duk wani mai kawo tarihin sayyidina Umar yana kawo sai ya ce da shi hakamta adalta aminta fanimtar sikhal bal ya ce Allah sarki hakamta ka yi hukunci adalta ka yi adalci aminta sai ka samu aminci tsakaninka da talakawanka fanimtar sikhal bal sai ka yi bacci hankalinka a kwance sai ka yi bacci hankali a kwance baka tsoron wani talaka zai zai far maka a cikin daji ma shi ya je kwanta abunsa in ana nema amirul mumini na karkashin bishiya yana bacci shugaban kasan gaba ɗaya kenan amma yanzu munan wani kamon kamon kansila in akwai kansila an gwangu ya daga muku hankali kansila kawai shi ma yana daga allon kafaɗa shi ma honorable ne haka ke haka ake rayuwar to shi yasa in har shugaba ya zama mai adalci to wallahi zai samu aminci tsakaninsa da talakawansa amma yanzu tunda an wargaza tsarin shugabanci to wannan abin ba za su iya yin shi ba ba za su iya yin shi ba ita kanta motar da gwamnan take ciki da gwamnan yake ciki sai an sa mata bakin gilas a cikin motoci guda sha biyar ba ka iya nuna ga motar da gwamna yake ciki saboda kar wani ya saite ta kayan sa mata bulletproof saboda an sani cewa a kowane lokaci wani na ganin jihadi ne ma yi harbi gwamna saboda ya zalunce shi saboda haka ku tausaya ma na ƙasa da ku Allah shi ma sai ya tausaya muku ba a gane kai mai kyakkyawan ɗabi'a ne sai na ƙasa da kai ya maka abin da bai kamata ba kashin yi khalifa umar bin abdulaziz lokacin yana shugaban ƙasa ya shigo masallaci da daddare bayan isha a lokacin nasu babu irin wannan fitulu da muke da su sai wani bawan allah yana kwance a masallaci sai khalifa ya taka shi bai sani ba wannan bawan allah yana ɗagowa sai kalli wannan khalifan sai ce da shi a anta majnun sai ce mashi kai da Allah ji mana malam ka doka taka mutum kai mahaukaci ne sai ce da shi la ya ce da shi a ni ba mahaukaci ba ne ya ce ni ba mahaukaci ba ne sai fadawa suka yunkura za su kama wannan mutumin su daka shi ya ce a kar ku taba shi taka shi na yi sai tambaye ni kai mahaukaci ne sai na ba shi amsa na ce a to me ya rage kuma akan me za ku buge shi ni ya buge ni tambaya ce da amsa kai mahaukaci ne a ani ba mahaukaci ban to ba an gama ba a yanzu za a samu shugaban da yake haka kina tsaye yanzu kin sha farin hijabin ki ki tsaye a bakin wajen nan an yi ruwa motar gwamna ta zo ta fantsama miki ruwa bakin ki ma ba ki bari yayi motsi ba balle ya dauka kin ji Allah ya isa ni ba za ki yadda ba balle ya gaya ma direban gwamna baka da ido ne tunda yanzu mu rigima ma ta haɗa ka da ɗan gwamna ko ɗan wani babba a gwamnati sai dai ka yaƙuri in kai ne shugaban masu gaskiya na duniya haka za ka shinge ka yi haƙuri kana kallo za a zalunce ka kana kallo za a zalunce ka balle a shari'a ta rigima ta haɗa ka da gwamnati haka za ka shinge ka yi haƙuri Allah sarki duk za a gama kuma akwai wata sabuwar rayuwar akwai wata sabuwar rayuwar Allah ya samu dace to za mu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kusakuran da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh